الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau talata daren laraba sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu fadailul sahaba باب من فضائل حسان بن الثابت من درسي غدا 241 zamu tafi darasi na 242 a wannan littafi al-lu'lu wal marjan fi ma tafaqa alayhi shaykhan na babban malami Muhammad Fuad Abdul Baqi hafizahullahu ta'ala inda muke kan hadisi na 1615 za mu tashi dubu ɗaya ɗari shida da sha shida a wannan masallaci mai albarka na hauzai fatu gudun yaman rabbi allahu ta'ala anhuma malaiki babu min fadaili hassan bin sabit babun da zai bayani akan wani nau'i ko wani bangare na falalan hassan ibn sabit kowa da irin abin da Allah ya hore masa wani Allah ya hore masa ƙarfi wani sai ba shi kuɗi wani kuma sai ba shi zalaka ta magana shi a sa'ad bin sabit wato ba tajiri ba ne ba kuma ƙarfa ba ne shi asali ma mutum ne mai tsoro matsoraci ne amma kuma harshensa yana da kaifi shi kuma abin da Allah ya hore masa kenan na harshe saboda haka shi ba ya cikin wanda za a ce jarumai ne a fagen yaki sai dai harshensa ya fi takobi kaifi shi ne hassa saboda haka Allah ya hore mar waƙe ba waƙa ba akwai waƙe sosai da yake da su kamar yadda za mu ji a baitika ko a hadisan da kan da ya rawaito yake an Hassan bin Thabit radiyallahu anhu ma radiyallahu an an Sa'id bin al-Musayyib an karbo daga Hassan bin Thabit shi kuma daga Sa'id bin al-Musayyib ibn Huzn al-Qurashi al-Makhzumi shi Sa'id bin al-Musayyib ba Quraishi ba to dangin sa Quraishawa ne domin kakansa shine wannan Huzn wanda annabi yace a canza ma suna yace shi sunan da baban sa ya sa masa Sa'id bin al-Musayyib yake cewa akhirul mutaqaddimi yace wallahi da wahala wannan sunan sai da yi domin hujjar yana nufin damuwa sai da yi da yake za a iya abincin safe zai iya kaiwa rana yamma ba ci ba sai an ci bakar wahala ake samu sai an shiga damuwar sannan abincin zai samu to suna yana da tasiri shine Abu Muhammad Al-Madani al-Kunyar sa kenan Ibn Hajar yana cewa yana cikin tabbatattun malaman fiqh manya wanda malamai suka yi tifaki akan cewa duka kun ga asali hadisi mursal a hadisi ne da'ifi amma banda marasilu marasilu sa'id bin al-musayyib banda nasa haka ibn al-madini yake cewa yace bai san wanda yake a cikin tabi'ai wanda yafi sa'id bin al-musayyib yalwa ilimi ba kaga dai duk zakonsa imamu zahabi kuma yake cewa babban jagora ne a ilimi kuma shine jagoran tabi'ai gaba daya kuma hujja ne faqihi ne sannan Allah madaukakin sarki ya daga sunansa a cikin wato akaran dansa wani daga cikin malamai da ake kira Abu Dalib kuwa cewa wata na tambayi Imam Ahmad bin Hanbal akan waye Sa'id bin al-Musayyib sai yake cewa sai da wani mutum ne wanda in kana neman kafafu a ilimi in aka baka sunan sa yace to shike kuma kaga la ya'rifu al-ilma la ya'rifu al-alim illa al-ulama yawa ba wanda ya san masani sai malamai su suka san waye malami ba kawai inda kalimi za su rika cewa ai wani malami ba ne a malamai su suka san malamai kamar yadda attajirai su suka san attajirai to sai yake ya rasu a shekara ta tasa'in bayan hijira shi sa'id bin musayyib qali yace mar umar fil masjidi wata rana sai na umar ya wuce a masallaci wa hasanu yunshidu hasan bin sabit shi kuma yana ta waki yana karanto baitika faƙala ce ce kuntu unshidu fihi abin da ya faru mun bi wannan hadisi a adabul mufrad sai da Umar sai ya harare shi kun san shi in ya ga abu bai mar ba koyi da hannu koyi da baki koyi da ido shi wa magana cewa wa zalika azabul iman banda sai da Umar yawwa sai ka gani dole in dai abu bai ba munkari ne zai nuna ba ya tafi da abin cewa ya bar shi a zuciya shi ba wannan layi ko dai da hannu ko da baki ko da ido dole sai ka gane ba zai ɓoye shi a zuciyarsa abin ya dame shi ba saboda haka sai ya harare ya je yana waƙe ba waƙa ba waƙe irin domin waƙe shi ne kaga kamar yanzu mala aliyu na mangi akwai kurakurai a waƙarsa amma ba su kai kashi goma cikin ɗari ba gaske ba aqilu alimi akwai kurakurai a wakarsa amma ba su da yawa to wannan shine abin da musulunci bai kore wannan ba domin na Aisha tana cewa ashi'aru bi manzilatil kalam wa hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih shi ita waki ba waka ba domin nace waka ko dai ayi batsa ko ni jididi ta ko kuma ayi waƙar a hada da wani abu na kiɗa wannan waka sunanta shi kuma waƙi su ne waɗannan wanda za a yi su masu ma'ana su ne da za a kawo wani abu a yi su masu ma'ana to kyakkyawansa kyakkyawa ne mummunansa ba mummuna ne to sai ce yana wannan waƙen kofi saboda haka sai harare كنت وشيد فيه إنا واقع أتكين مدلاتي وفيه من هو خير من تيتي لا كذنت إنا يوانا واقع wanda ya ji ka alheri yana zaune a gurin bai mun komai ba shi kuma Hassan ya mai da martani to zai na umar na hararata sun manta fata ila abi hurairah sai biyu ya kalli abu hurairah fa kale yace kun shi duka billah ina hada ka da Allah ne mamagiya a tamin ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku ka ji annabi alaihi salatu wassalam ya ce shin ka ji ya kuli ya ce ajiba anni ta kika kare ni baka taba jin annabi ya gaya mun ni ya ce in ba ki kariya ba ya tambaye Abu Hurairah dan sai na Umar ya ji ba kana jin sai na Umar annabi ya taba cewa in ba ki kariya baka taba ji ba kuma har annabi ya ce Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudus Allah ka karfafe shi domin shi matsoraci ne ka karfafe shi da mala'ika jibrilu kaga dai tunda matsoraci ne ba shi da karfi in aka ba shi mai gadin da mala'ika jibrilu sai kawai ya ta sha'anin sa to shine Allahumma ayyiru annabi yace Allah ka taimake shi ka agaza maka karfafu hasanu da mala'ika jibrilu shine ruhul qudus qala na'am abu hurairah yace na ji wallahi ina nan aka faɗa sai na umar ya kuma jin hujja na farko ya ce masa lafiya lokacin da wanda ya zika alheri na gurin sannan na biyu ya sai ne mu da yace ba wanda ya kai baka ji lokacin da annabi ya taɓa faɗan magana a kaina ba abu hurairah yace na ji yace ga ma sai ƙara mar hujja yace har annabi ya ce Allahumma ayyiru bi ruhil qudus shikenan sai na Umar shi kuma wa kafan ne inda nan yana jin nasi duk zafin da zai baya wacce ruwa da ake kawa da wasu ke suka a akhbarul umar ai kaga da ya dace shi ya kamata a yanke sadaki wata mata ta ce la sam'a wala ta'a ba za mu ji ba za mu ga ba tace domin Allah da manzo ba su yanke mana sadaki ba su mana iyaka ba sai kai ko baka karanta suratul nisa'i ba Allah ya ce wa ataytu min ihdahunna qintara sai ce bai wa Allah da tayi gaskiya shikenan sai tayi gaskiya to wannan hadisin shi ya san kamar yadda muka ji mun dan faɗi bai tarjama sa mutumin Madina ne shi ma Khazraji ne kuma annajari sunan mahaifiyarsa Qurai'atu bintu Khalid Qurai'a bintu Khalid ta rike musulunci kuma ta musulunta ta yi wa annabi mubaya ana ce mata ummu hassan eh ummu hassan ko kuma shi kuma ne ma alkunya da abun mudrab ko kuma abul hisam da sinu wasu kuma ce abu abdurrahman ake ce ma eh abu abdurrahman ake gaya masa sannan shi mawaki ne a jahiliya sannan bayan ya musulunta mawaki ne sannan kuma mutanen yawan suna ji da shi in za a yi abubuwa na waki shi ne wato lambawan a gurin ya rasa a halifancin zamanin halifancin sayid na ali shekara ta arba'in da biyar bayan hijira shi ne hassan bin tarihi ya za mu koya karkashin hadisi ka san dai Allah cewa wa shu'ara'u yattabi'uhum ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun yake illa alladhina amanu ta sani ke wa amilu salihati wa zakaru Allah katiran wa zakaru min ba'di ma zulimi fa ta'lamu alladhina zalamu ayyu munqalibin yanqalibun ta sani bin salihati نعم نبدا نزام جفلنا فضل لحسان بن ثابت في دفاعه بشعره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حسان بن ثابت دنگني دا كاريه da yake bawa annabi na biyu jawaz inshari shi'ar fil masjid ya halaka ayi waƙe a masallaci ba waka ba idan kana mubahan kunji yace idan waƙen na halal ne ba za a zo yanzu a yi omologo a masallaci ba yawwa an gane to sai na uku yace iste babu du'a liman qala shi'ran lil islam wa ahlihi sannan um um ita addu'a mutahabbi ce ga wanda zai waki na musulmi babu laifi hadisi mai lamba ta 1117 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان الذي يكلا حسان يتي دشي اهجهم kai musu zambo aw hadihim ko kuma kai musu zambo har yau wa jibrilu ma'a don malaika jibrilu na tare da kai abin nufi duk abin da zaka faɗa duk wanda ya tazo ba zai iya ma komai ba domin malaika jibrilu shi yake kula da kai حديث نقب عن عائشة رضي الله عنها عن أروى قال بنت أروى قال ذهبت أسب حسان عند عائشة يتي وترانا نجي نفارا بي شكر إنا باكر حسان بن ثابت أقبلنا على عائشة كنت matsalar da ya samu lokacin da aka yi wa na Aisha kaji da ƙananan shekaru Hassan bin Sabit yana cikin mutane guda uku da aka yi bulala saman. Shi ba mun adama da aka yi wannan kajan innal ladina ja'u bil ifki mutane gida uku suka kasu. Akwai ɗan lamba ta farko sune masu tallan magana da ya haɗa ta da kirkirarta ta Abdullahi bin Ubay bin Salul kenan ra'asul munafiqin president din munafikai gaba ɗaya sune na biyu su ne waɗanda za a zo ana hira su ba tallanta suke ba amma za su zauna su ji wataƙila ma mutum ya rika je da kai shi ne bai ce kala ba amma yana ta kuma Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka shaytanu ولا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين da kuma inda Allah yake fara a nisa yake innakum idan mithluhu ko innakum idan mithluhu idan har ba ku tashi kun bar gurin batu kun zama daya da kudu to shi Hasanu sai fada alayi na biyu na uku kuma su ne wanda gaba ɗaya ke da zancen ba sauran sahabbai kenan gaba ɗaya in ka take kai zancen ba wani yaji zai hukunta ka to shine hawa uku na farko masu tallan ɗan kirkira da tallan zancen na biyu kuma wanda za a yi zancen suna gurin na uku kuma ɗan ba ruwa na kwata kwata ba su shiga rigiman ba hajali sun kai gidan annabi faɗa da masu yaɗa magana sun fi yawa kuma to hata tsautsayi ya daji dama kuma wanda ɗan tsautsayi ya da kuma mutanen kirki ne kamar hata da jini sabi dawa da hamna bintu jahash ba hanna ba hanna bai da ran nan na tambayi mata suka yi hanna ita ce mahaifiyar maryam ba hanna ba to dogul ɗan hamna bin mim ita ce ita kuma yar uwar zainab bintu jahash ita hamna ita ce kanwar zainab bintu jahash wanda za ga da rigima ta zo ita yadda da take wanda Aisha kice ta ce ita kanta tana jimamin abin da ya faru da muna na Aisha amma kanwarta saboda tsawa iya ce ya ta fada sai ta shiga ya ta fadi ita tana ganin duk abin da aka faɗa ta ce ƙarya aka yi wa Aisha kuma ta faɗi cewa wato ba wanda take ji in ma Aisha ta zo sai yadda magana a tsakar gida cewa ita kadai aka auro sabuwa ita kadai ce mai iya wai da martani domin za ta ni kuma sadaki na ba mutum ne ya karba ba Allah ne ya tsaura mu a sama to ta faɗi wannan shiru take tana da abun bayarwa amma da aka zo kage ya samu na na yaje sai ake sa ba kuma tanan lokacin take wannan maganar zancen banza ne daga mutanen banza take ba yadda za a yi zance irin wannan zancen ya ma faɗo na da hukunta kaga tunda yace kai tare mata guri da ce dama ai ba kai bincike a gidansu ba irin wannan abu an ce kaza kaza babu sai take yadda da zanta to da aka zo ayoyi suka sauka da Hassan da Amna suna cin waɗanda aka gulala kamani kaga da gulala ta kawai tsautsayi ne ta suka zauna gulala kamani su kuma wancan Allah ya faɗi cewa kiraren jahannama ne wayannan kuma in ba ruwa na su kuma ababen yabo ne to haka wannan kun ga ya ma wuce amma wani lokaci urwa ba baya nan amma ya samu labari urwa shi kuma wato ɗane a gurin nana aisha ibnu zubair Arwa ibn Zubair dan uwan Abdullahi ne, dan yadda ne, dan Asma'u ne. Binta Abi Bakr ne take. Kuma dalibin ta ne babba. Saboda haka sai zuke ta yi gogon sa fada. Ba bayana akai. Amma yanzu zai taba gogon sa zai ta yi ta rigima. Da ya zo kawai ya ga Hassanu a gidan Nana Aisha. Sai shi ne yake cewa zahabtu atubu hasan inda aisha da na ganki kawai ce abin ya faɗo min yace kawai na fara na tafi zan zan cima zan ɓace fa qala sai tace la tasubbu karka take ka taba shi abin niji karka gaya mana magana inji na aisha me yasa tace fa innahu kana yunafihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam baka san ya rika ba annabi kariya ba ko ma ya taba mun tunda yana kare annabi ai shikenan ai tunda yana kare annabi alaihi salatu wasallam ai shikenan kaga wannan abin da zaka kalla dan wani da baya shiri da kai amma yana girman ba ba haifinka sai ka daga maka fa domin kai ne kai an fahimta da kyau ko amma idan mutum kai yake ji da kai ba ruwansa da babanka to gononoye bude wannan gononoye amma dan kai ba matsala amma kai duk yadda za a yi ma ya sai ma kirki kuma ya raina ma ya gunka a to kai yanzu da yake girmama waye sanadiyar zuwan ka babanka aikin banza aka yi dan kai ne da bai dauke ka komai bai yana girmama mahaifinka to kai za ka mai da komai ba komai ba shi ma ka girmama shi wannan shi ne to kun ga yana ba wa annabi kariya nana ya ta ce baka san yayi wannan ba yana ba wa annabi kariya saboda haka kaga duk wani makamin da ya dauko ya mai da kishiyar shi ne ba wasu waken da yake cewa fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u haka yake yake da mahaifina da mahaifinsa kakansa kenan wa irdi da mutunci na li irdi muhammadin yake in ka kwatanta da mutunci annabi alaihi salatu wassalam minkum dan gani da ku yace dan dinge ku ta su gaba ɗaya su zama kariya ga annabi dukansu shine fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u na'am me za mu koya karkashin hadisin man qabatun min al man qabatun li hasan bin thabit matsayin hasan me yasa li dibai ummi al mu'minin aisha radiyallahu anha saboda kariya gawa wato uwar mu'minai na na aisha Allah ya kara mata yadda na biyu husnul khuluqi ummi al mu'minin kyawawan dabi'un na na aisha لأنها لم تقبل إساءة حسان بن ثابت مع علمها بأنه كان موافقا لأهل الإفك da ta iya da a ci mutuncinsa duk da cewa ta san ya sa baki lokacin da wannan al'amarin ya faru na uku adam muqabalatul isa'ati bil isa'a rashin sabawa rashin in mutum ya ba kan kara kai wannan ita in ya ba muguna da za ku sai a cin sai a cin domin sai da ba kai ba wannan ma yana nuna martaba da kima ta shi ne malamai suke cewa in kun lura waɗanda suke taba annabi alaihi salatu wasalam in ka kalli karatu da kyau za ka ga kusa an kasa su gida biyu ko uku na farko akwai wanda suka zo suka yi wa annabi suka faɗi maganganu akwai waɗanda ana ba su amsa nan take akwai waɗanda kuma kuma amsar ce zanto ba iya hasani ba ba iya mawaka ba ne har da masu makami su sai da umar za a mai da martani na biyu kuma wanda za a sa wani ya ba da amsa na uku kuma wanda za su mutum zai zo ya yi gama abin gama a tsukulai kuma duk manyan sabon na zaune na farko idan aka taba Allah aka wuce gona da yini to nan nan da nan za a ba shi mai da martani na biyu idan wani ya zo wanda ake jin yana da ya isa sai a sa wani ya ba da amsa na uku kuma shaikun ta biyu ne ya zo wanda ba shi da wani matsayi wanda so yake ya yi zagin ma a mai da martani a ɗaga shi sai a ki kula shi kai ma haka za ka ɗauki wannan darasin a rayuwa akwai wanda in yi magana karka ko a social media yanzu in wani ya magana karka ba shi amsa yawa domin kana yin wannan ka daga shi yanzu ya koma da kai yake baka baka da hurumi ne karka kula shi kawai yadda in ka zo kana followers ɗinka sun cika kawai ka zo kana ragewa da gishi haka ake yi karka kula shi baka da in kuma sun gani wanda za su iya ba shi amsa daidai sai su ba shi amma kai karka kula shi kowane irin mutum a yadda kake ɗaukan kanka ɗin nan sai ka yi categorizing mutane gida uku in ba haka ba to kullum za a yi ta mai da kai kasa yawwa kar ka ɗauka wai sai a a yadda kake ɗin ka ɗauki mutane kasa su gida uku ko wanda in yi magana yin ma magana da yi ma kai ɗaga ka je domin ka bai ki da kai an fahimta da kyau ko akwai wanda kuma daidai ne ko wanda kuma bai kai gaban kai kula shi to ka daga shi idan la taqafta fihi fala tajibhu fa khairun min ijabatihi as-sukut fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama da yamut haka suke faɗa ba kowa ne in yayi magana za ku lafiya yawa to shine to kaga nan an Aisha radiyallahu anha hadisi idan ba ta dure 619 an Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi mai lamba ta 619 al-masruq daga ɗaya ɗalibin nata masruq eh masruq bin al-afida al-hamdani al-wadi'i ana ce mar Abu Aisha saboda girmamawa sai fara haihuwa sunan malamar ce yasa mutumin kubai Ibrahim al-Naka'i ɗaya daga cikin manyan malamai yace Masruq yana cikin manyan ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud yace wanda alladina yu'allimuna an-nas sunna wanda ke koyar da mutane sunnar annabi ya rasa shekara ta 62 bayan hijira shi Masruq ibn al-Ajda al-Hamdani قال يجي دخلنا على عائشة mun shiga gurin na Aisha wa inda Hassan bin Thabit Hassan bin Thabit na gabanta yunkidu hafi'ira yana ta karanto masa wata baitika yushabbu bi abiyatin lahu kun ji ba yana ta kwaranyo wasu baitika nasa yake zazzalu shine yushabbu yana ta rero baitika nasa wa qala har yana cewa a baitin hasanu razan ma tuzannu bi ribati wa tasbihu garta min luhumil gawasil hasan bi sad ai abibatin kaman biya ce yana yi wa nana Aisha waka razan ai kamilatul aqli ne cikakken hankali ma tuzannu bi ribati ba taba wato zarginta ba taba tuhumarta da wani abun zargi ba abin nufi duk wani abin zargi da za a zarge ta da shi ba ta dace da shi ba shine ma su zannu da ribati ba za a taɓa ɗora ta a kan sikeli na abin zargi ba wa tasbihu garka sai yake cewa min da qaumin gawazili yace ita ga falalliya ce ba abin nufi la ta tabu na da asali tara kana gabarin cin naman mutane ita Aisha haka take baka ji abin da barira ta ce ba lokacin da annabi ya kirawo ta a matsayin ta na dattijuwa gari ya yi shiru an ɗauki kwanaki kowa duk mominai ya hankalin da ya tashi a kan kagen da aka jefa gidan na Aisha gidan annabi alaihi salatu wasalam kowa hankali a tashe shi annabi ya kirawo barira ta ma tafi gidansu lokacin domin ta ji labari tana gida annabi ya ce me zaki ce akan wannan dambarwar barira ta ce dattijuwar ta ce na rantse da Allah wannan yarinya ba ta da wani laifi ya ce laifi ɗaya kake da shi ne ka ba ta ajiyar gari za a yi gurasa ko za a yi kunu saboda yarin ta ta bace a kofar ɗaki a kuya ta ce haka ta ce amma wancan abin ta ce ta yi gaba da yayyar ma wallahi wata san shi ba shine garza da wata biyo garza min luhumil gawafili kada kada ga faran ya ce rakanan ya ce gabarin sun naman mutane wannan za ta fada wani ne wannan yaban ya kai yabo ko فقالت له عائشة دينا عائشة تتدي لكنك لست كذلك تتدي أما كيف هكا كتبا ni ka yi da cewa ba ruwa da cin naman mutane amma kai ba haka kake ba kala masuluk sai masuluk ya ce ba kultu laha lima ta'zani lahu kuma sai za kika bar shi shigo to din da san ya faɗo me za kika bar shi shigo me za kika ba shi izini an ya dukula an ya dukula alayki ya rika me za ki ba shi izini ya rika shigowa su abun bai yana nan da su manta ba shine abin da ake faɗa idan kuka samu sabani da miji kika je kika ga wa babanki da babanki sai ran da suka ganshi da wannan abin da suka kalla shi yasa magabata yadda suke yi idan an auro yarinyar sai a bawa shi baban ango gaba ɗaya da ƴaƴansa ne ko laifi aka yi miki gurin sa zaki ne domin duk abin da ya faru su za su gyara ba tare da gidanku sun sani ba shi kuma gidanku ba za su rika kallon ki da abin ba kuma in ɗanki ne laifin ɗansu ne laifin ballantana ɗansu ne laifin ba zancen a yaya ta shi shi sa ga iyaye a da haka ake amma yanzu ina to shi sa za ga zance ya yaɗu ta ko'ina to sai ce yawwa wa karkarar lahu ta'ala wallazi tawalla kibrahu hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wanda ya dauki dakon ya haɗa barna kuwa president din minhum daga cikin su da huwa azabun azim azaba mai raɗaɗi ta tabbata akan sa shine wa Abdullahi dan Salul fa qalat fi tati wa ayyu azabin ashad min al'ama to ta azaba ce ta fi makanta ma girma eh mutum dinka abin nufi dinka ba a je kiyama kaji Allah ya jarrabe shi da makanta qalat lahu fi tati innahu kana yunasih ya kasance yana bada kariya au yuhadi ko yana bada kariya zambo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabar annabi alaihi salatu wasallam duk lokacin da aka yi wa annabi zambo shi yake zuwa ya kare wannan abin ta sa na ji na yaje masa kaga shi kenan wanda aka yi wa laifi ya yaje kai shi ba sai kai hakuri ba yawwa ana aisha kalata na aisha tace ista'zana hatta min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nida'il mushriki wata rana Hassan ya zo ya Rasulullah ka bani izini zan riƙewa mushrikai zambo domin ya ji suna zagi annabi alaihi salatu wassalam qala sai annabi yace da shi kai fa bi nasabi to na baka dama ya zaka yi da nasaba ta yan uwana ne quraishawa in ka zo kace yanzu ta Abu Jahil ne ta Abu Lahab Abu Lahab din nan babban sani ka zo kace za ka yi waka yanzu ka zazzagi ta Abu Lahab ka zage iyayensa da ba ai iyayen Annabi za ka taba yawwa sai ce za ka yi da na taba ta ya san mawaki fa kana Hassan sai Hassan ya ce la sullannaka minhu na rantsi da Allah zan tsare ka daga cikin kama su sallu sha'aratu min al-ajil kamar da ake tsare gashi daga cikin kulli yace wallahi sai na tsare ka daga cikin kamar yadda ta ga dai yanzu gashi ya bada cikin kulli aka dauke ni me kulli zai ji ba abin da zai ji to kamar haka yace zan tsare ka daga cikin in taba wanda zan taba ba tare da na taba ku ba to kaga sai aka baki dama shi za a yi shi za za ku ga a irin waƙoƙin da ya yi shi ne na ba ku baiti ɗaya na su yana cewa hajautu muhammadin fa ajabtu anhu wa inda lahi fi zakal jaza'u yace a tahajjuhu wa lasta lahu bi kufin fa kayrikum ali khayrikum al fida'u hajautu mubarakan barran hanifan aminul lahi shimatuhu al wafa'u فمن يهدو فمن يهدو رسول الله إليكم ويمدحه وينصره سواء إيتي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء وقاء a irin baitocin da yake ke za ka ji wato abin da yake cewa a tahajjuhu walasta lahu bi kufi yanzu kwa rike wa annabi zambu alhali ko ba sa annin sa bane ku ne wa annabi zambu wa inda Allah fi zaka aljazaa ko kuma nan hajautu muhammadan fa ajab hajautu muhammadan fa ajabtu anhu na rika yin zambo ina ka bawa Allah alaihi salatu wasalam kariya wa inda Allah fi zaka aljazaa yace kuma wannan kariyar da nake ba annabi Allah ne kadai zai bani lada sakamakon yana gurin sa yace a taju wa lasta lahu bi kufi yanzu ku ba rika wa annabi zambo bayan ku ba sa annansa wani fasharikuma li khairikuma al bidar eh saboda ku sani cewa sharrin da kuke zuwa da shi alherin ku shi zai zo ba da kariya ga wannan abu ko kuma in kun zo da sharri mu da alkhairi za mu ba da kariya ga dan sharrin da kuka yi sai ce hajautu mubarakan barran haniban ina ta bada wato ina yin ba da kariya ga mai albarka wanda yake akan tsayayye akan addini tsayayye aminul lahi shi matuhu da wafa'u yace domin shi amintaccen Allah ne kowa ya zanji da suka alƙawari yace duk fa man yaji rasulullahi minkum duk wanda ya kare wa annabi zamba a cikin ku wa yamdahu wa yansuruhu sawa'u da wanda ya zo ya ba annabi alaihi salatu wassalam da wanda ya ce maki annabi alaihi salatu wassalam yake ko kuma ba man yaji rasulullahi minkum duk wanda ya ba annabi kariya da wanda ya yi shi da wanda ya ce maki shi duk ne sai ta ma ku sani da iyaye na da mahaifina da iyayensa da mutunci na na kwatanta mutunci annabi alaihi salatu wassalam yace gaba daya shine kariya gare shi yayi abubuwa da yawa akwai abiya da yawa wannan kadan ne da aka kawo ne za mu koya musara'atu sahaba fi difa'i wan nabi wa zabbi an rasulillah saurin da sabai su wajen ba annabi kariya nabi khuduratil kalimati wa amiyatiha wa shiddati ta'firiha hadarin kalma ko ta irin kalma da zaka gaya wani akwai wanda zaka faɗa ko da gaskiya gaya mar har ya ya mutu ba zai manta ba saboda ta yi mafani sai a yi hikima babu min fada'il abi hurairah ad-dawsi babu da yake magana akan falalar sayyidina abu hurairah ad-dawsi na ana abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yake innakum taz'umuna anna abu hurairah yusiru al-haditha kuna iya cewa Abu Hurairah yana yawaita magana ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya faɗa wasu suna zargin sa da haka eh sai akwai masu zargi na akan wannan kalmar yace wallahu al-maw'id Allah shine shaida inni kuntu ra'an miskinan ni asali na zo na yi musulunta ne a shekara ta bakwai a matsayin talaka yace alzam rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamidi badani yace na rizumti annabi alaihi salatu wasallam dangane da abin da wato zai dan cika min ciki na da ya san samu dan abu ko loma ɗaya biyu ne yace in yace zai zauna ya rizumta annabi wa kana almuhajiruna yashghaluhum mustafaqu bil aswaq su ko mutanen madina wato tafiya kasuwa shi ya shagaltar da su وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم su kuwa mutanen Madina kun ga baki sai su tafi kasuwa ɗan gari kuma ke noma kuma ka duba za ka kamar haka ne da mafi yawanci da an ka kalli kasuwar suka zai ga yan jega in kai guri kaza a cewa duk nan yan jega ne ko guri kaza a ce ai duk nan yan kaza ne misali akwai to sai zanto madina yan madina noman suke su ne manoma su kuma muhajirun da suka koma su suka fi yawa a kasuwa akwai yan madina amma sun fi yawa shi za wa a ce baki baki a ai gari ba ya ci gaban ba baki yawa idan baban ba na kirki ba ne amma ba kwan kirki ne ba ko to sai ce fa shahidu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ta yi ne wata rana sai ya je gurin annabi alaihi salatu wasalam wa qala zai ce man yaftu rida'ahu wane ne zai shimfida mayafinsa hatta aqdiya maqalati har na gama maganganu na a wannan majalisin ثم يقبضه سنين أو أبن في للبا يدوكا فلن ينسى شيئا سمعه مني إذا يدوكا بزي قال من تولى أبدا يجد الجليل با يتي annabi na gama rufe bakinsa ba masatti gurdatan kanat alayya sai sauri na dauke ma yaji na na jimfada in ji abu huraira na riga kowa mutum da yake nema ofar ta mutum da yake yace ba wallahi ba ata bil haqqi ba ata hu bil haqqi na rantsi da wanda Allah ya aiko da gaskiya yace ma na fitu shay'an tabi'tuhu min ko ji da ni daga ranar duk abin da annabi ya kuma faɗa ba kuma mantawa ba shi abu huraira da aka ce za a zo sallar wata ɗaya ku tambaye shi farkon wata farkon watan muharram waye limamin magariba sai ce ma wane ya karanta a raka'a farko ya karanta fatiha da kulli ayyuhal kafirun ta biyu fatiha da kulli wallahu rana ta biyu a ranar kuma a sallar isha'i wane ne ya sallah da ya zo shi kuma ya karanta a suratul zukhruf ya biya daga waje kaza zuwa kaza sannan a suratul satti ya biya daga waje kaza zuwa kaza sai ya zo sallar asuba ya ce asuba kuma wane ne mana limanci sai ya gaya ma na watan gaba ɗaya to yanzu wannan hadisansa gaba ɗaya ba dubu biyar da ɗari hudu da saba'in da kaza gaba ɗaya shekararsa hudu a gaban annabi kuma dan ya faɗi iya wannan sai a ce ya biya surutu da gini da ya cikakke gaba annabi alaihi salatu wassalam kuma duk abin da annabi ya yi a wannan wurin kakaf yana kansa za a zo shari'a a yi a gaban sa ya haddace annabi zai tashi sallah ya haddace yadda annabi ya yi motsi duk wannan abubuwan ai sun yi kaɗan ma amma wasu ke zargin sa to shine akwai wata febobi da wani wani masu masu zagin sahabbai wajen feji ashirin da wani abu gaba era ta zagin abu hurairah cewa kana irin wannan maganganu ya ta kawo saboda haka kagan ka san waye abu hurairah ba za ka ji wato idan aka taba shi ne za ka ji ciwo na ɗaya fadilatu abi hurairah falala abu hurairah na biyu fadilatu hifdul ilmi falala haddace ilimi na uku adamu nisyani abi huraira rashin mantuwarsa mu'jizatu wadiha mu'jiza ce karara min alamatin nubuwa daga alama annabta lianna nisyana min lawazim al-insan domin mantuwa dabi'a ce ta dan adam wa ma tu mil insani insanan illa li nafsihi wa lil qalbu qalban illa min taqallubi ba tan yawo mutum suna al-insan sai saboda yawan mantuwa shine daga annisyan ne annisyan saboda haka shi albarka addu'a annabi ce ta haushi na hudu fadilatu taqlid min duniya wato falalar da yake kiransa takaitawa a duniya wa annahu amkanu wa ahfadu ko li yubdil ilmi gurin duniya yana sa mutum ya rike ilmi an gane ku yawa to ina ga yau cewa ne su samu minti 40 gaskiya sun safa bana gida bana kauye na je ko gida waje ba a haka yanzu karfin hali ne wallahi yunwa nake ji yawa kawai saboda ba na so a ɗabi'a ta ni ba na son kwakin karatu in dai ba larura ban aka ga ban zo ba to larura ne ko lafiya yara na biyu ne ba su da lafiya shi sa ban yi karatu ba to saboda haka yanzu a ji wallahi a jiga ta nake kawai nan ina karatu ina ji kamar ana so kan wani abu to amma in yi karatun ba ana samun nutsuwa ne yau saboda haka ina so a fahimta in dai an gaban zo wani wannan abinci na ne ka yau ne ban zo ba larura yau wannan shi Allah ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yi mana assalamu alaikum